أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta talata sha tara ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai muna cikin kitabu sala babul mawaqit za mu tashi hadithin na na aisha radiyallahu anha hadisi na biyu a cikin babin kuma shine hadisi na hamsin da biyu a cikin littafi نعم أما ثاني المتلفعات نعم daga ummuna Aisha radiyallahu anha wa ardaha tace laqad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli al-fajr yana sallatar asubahi fa ya shahadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati sai wasu mata daga cikin matan muminai su halarci wannan sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutalaffi'atin bi muruqihinna suna lillibe da mayafansu kuma yarji'na ila buyutihinna sannan su koma gidajensu ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas babu wanda yake gane su saboda duku-duku wato duhun dare bai gama fita ba mala ya ce almurutu shine aksiyatun mu'allama wasu wato mayafai ne aksiya jam'in kisa alkisa shine mayafi mai kauri haka wanda galibi yana zuwa da zane-zane a jikin shi mayafai masu alama masu alamomi ko kwalliya a jiki takunu min khazzin sai dai kar tufafin mata ba a sanya kwalliya da yawa na ɗaukan ido amma abin da ake nufi suna da zane-zane haka dai a jikinsu an gane wannan takunu min khazin shi wannan mirtu ɗin ana yin shi daga wato ainihin khaz alkhaz shi ne abin da aka tufka shi da alhariri ya zamanto ko da a ce suf ne ko bur ne amma zai zama da kai alharir makhlutun bil harir an gane ko shi yasa wasu hadisai suka zo da kyamatar namiji ya sanya su wa takunu min sufin kuma ana yin su da suf wato ainihin gashi na dabbobi ana yin shi da gashi na na dabbobi mutalaffi'atin mutalahifat ko multahifat kai na zo wato ma'ana suna lullube والغلس شنو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل cakuduwar hasken asubahi da duhun dare asubahi ta yi alfijir ya fito amma duhun dare bai gama bai gama fita ba akwai shine ake kira duku-duku an gane ko cewa ne ya yi duku-duku ya fita ana ya fita tun kafin gari ya gama tar ya gama wayewa so a nan wato riwayar idan muka lura ya kawo ma ya arifuhunna ahadun min al-ghalasi qarin min al-ghalas ba shi a riwayar da ta zo da wannan siyaki din shine hadisi na ainihin 372 a cikin sahihul bukhari ya zo kawai ma ya arifuhunna ahadun an gane ko amma ya zo a wata riwayar a cikin kitabul mawaqit daga nana Aisha ita ma radiyallahu anha tace kunna nisa'ul mu'minati wannan ala lughati akalunil baragis kenan يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس أجين سياك من الغلس يزو سنة الإمام البخاري يقرأ فتدشي لتقص دا ستين دبقي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرف ما يعرفن من الغلس sannan ya fitar da shi ɗari takwas da ainihin wato saba'in da biyu daga nana aisha anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli subha bi ghalasin fayasrifna nisa'ul mu'minati la yu'rafna min al-ghalasi aw la ya'rifu ba'duhunna ba'da hatta su matan sashen su baya iya tantance sashi an fahimta muslim ya fitar da shi wato hadisin 645 da lafazin anna nisa al-mu'minati kunna yusallina as-subha ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'na mutalaffi'atin bimurutihinna la ya'rifuhunna ahad ya zo da wasu lafuzza mabambanta riwayar musulun to wannan kenan so wannan hadithi kamar yadda muka ji malam ya fassara wasu kalmomi guda biyu ko ya fassara kalma ta almurut ya ce aksiyatun mu'allama takunu min khaz wa takunu min suf sannan ya fassara mutalaffi'at mutalaffi'atin to kalmar mutalaffi'atin bi murubihinna alhafiz yake cewa ya zo a sharhi na muwatta sharhin da wato ainihin ibn habbabin ya yi cewa attalaffu idan aka ce talaffa'atil mar'atu to shi attalaffu la yakunu illa bi taghtiyatir ra'si ba kawai kowane kalan yafe ne attalaffu ba baya kasancewa sai in ya zaman ta hada da kanta ta rufe gabaki da wanda dama shine hijabi na mace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna to saboda haka kuma cikin suratul nur yace wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna wanda shi ma khumur jam'in khimar shi ma khimar baya amsa sunan shi khimar sai ya rufe kai ka ibnu habbab daga cikin malaman malikiya ya ce wato ainihin attalaffu la ya kunu illa bi taghtiyatir ra'si sai ce wattalaffuf amma attalaffuf zaka ce talaffafatil mar'a yakunu bi taghtiyatir ra'si wa kashfi to shi wannan ko an rufa kai ko ba a rufe ba ana iya kiran wannan yafan da suna attalaffuf yani laffata ala jisdiha lifafa أما التلفع لفعت جسدها يعني جللت جسدها جميعها جميعه بغطاء تعرف جكنت gabaki ɗaya da wani mayafi wannan shine at-talaffu kaga kenan ablagu ina fata an fahimci wannan wannan magana ta zo cikin Fathul Bari juz'i na 1 safa ta 756 sannan al-Imam al-Azhari الإمام الأزهري can da ya fassara alghalas ko ko ka kafin fassara ghalas shi ma mutalaffi'atin din da halli yau shi ma ibn al-asir ya ce wani abu cikin wato an-nihaya ya ce al-lifa'u wal-lifa'u thawbun yujallalu bihi al-jasad wani tufafi ne da ake wato yujallalu bil jasad ake lullube jiki ga baki ɗaya da shi kulla dukkan jikin kisa an kana aw ghaira sawa'un mayafi ne mai kauri ko makamancin shi aka ce yace wa talaffa'a bi thawbi idha ishtamala bihi aka ce wani ya talaffa'a bi thawbi an ishtamala bihi ma'ana ya lulluba shi a jikin shi ko ina da ko ina annihaya fi gharibil hadith juz'i na hudu safa ta 527 sannan da yace al-ghalas da ya fassara ghalas da ikhtilatu diya'i subhi bi zulmati al-layl wannan yana kusa da fassarar da khattabi yayi amma al-imam al-azhari yake cewa wato huwa baqaya zulmati al-layl huwa baqaya zulmati al-layl يخالقها بياض بياض الفجر وبقايا ظلمة ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر كسان دي دم معنا دين sauran duhun dare da yake gauraye da hasken alfijir wanda wannan al-imam al-qurtubi ya kawo wannan fassara cikin al-mufhim lima ashkala min talkhis kitabi muslim qurtubi malamin mai tafsirin kenan juz'i na shida safaha ta 57 طيب wucewar shi la ya arifuhunna ahadun mata idan suka zo suka yi sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sukan juya babu mai gane su saboda halin da ake ciki na sauran duhun dare addawudi daga cikin malamai wanda suke masana lugha ya ce ma'anahu la yu'rafna a nisa'un amrijalun ba a iya tantance waishin maza ne ma ko mata ne ai la yazharu lirra'i illa al-ashbah kawai dai zai ga duhun mutum amma ba zai iya gane wato mace ce ko namiji ba khassa wasu kuma suka ce ma'ana ba a iya gane a'yan din su ba za ka iya bambance tsakanin khadijatu da zainabu ba amma sai dai wannan nawawi ya ce da'ifiya ce wannan fassara yake yace saboda ita wadda ta kasance ta lullube inda a talaffu ne mun ji ai fassarar shi cewa an rufe har kai daga rufe kai zai iya luzumta rufe fuska ma an gane wannan ai zaka sai nawawi yace inda ya zama mutalaffi'a ce ya ba duhun ba duhun asubahin ne ko sauran duhun dare zai sa ba a gane ta ba saboda fuskar tana rufe ne amma ibnu hajar ya mai ta'akubi yake cewa a inda wato ainihin ana nufin a ayan ɗinsu ne to ai zai iya yiwuwa a gane mace daga hai'atta ba dole sai an kalli fuskanta ba ta haka yanzu musamman kai ustaz na makaranta matan ajinka da suke sanya gilafi kana bambance su kaga wata ta shigo zaka iya gane wannan maryam ce waccan ta shigo ka gane zainab ce waccan ta shigo ka gane aisha ce duk da kila umda za su buɗe gilafin baka ma san fuskar su ba ina fata an gane wannan so saboda haka saboda hai'ar su zaka iya a gane su kuma wannan bayani na hafiz bayani ne wanda yake mai matukar muhimmanci haka ba ana nufin sai an ga fuskar tasu a gane su ba ba wato saboda sauran duhun nan dai ta kai ba a iya tantance wance ce ko wance tunda ai a matan madina da matan makka ma sukan sa niqabi tun kafin ma zuwa musulunci suna rufe fuskar su ina fata an gane wannan domin lokacin saukar ayar hijabi ma sayyidina Umar radiyallahu anhu wa arda wanda ai sababin maganar da yayi wa sauda ne aka saukar da ayar hijabi yace mun gane ki ba boyuwa zaki cikin mata ba daga saboda me yana nufin buniya na jikinta kuma ya tabbata ta fi duka matan Annabi sallallahu alaihi wasallama tsawo da da ainihin girman gabbai ina fata an fahimci wannan haka sai yace wato wannan fassara ita ce dai tafi ibn hajar ya ce fassarar nawawi da ainihin cin gyaran da ya yi fihe nazar shi ma da anna li kulli imra'atin hay'atan ghayra hay'ati al-ukhra fil ghalibi walau kana yuri wato ainihin badanuha mughattan ko da a ce ta rufe jikinta amma dai za a iya gane ta daga hay'atta shi kuma al-imam al-baji wanda yayi sharhin wato muwatta sai ya ce hadha yadullu ala annahunna kunna safiratin tun yana nuni akan cewa matan suna fuskokinsu a buɗe suke idh law kunna mutanaqibatin lamana'a taghtiyatul wajhi min ma'rifatiha ce inda a ce matan nan fuskokinsu a rufe suke suna da niqabi da hakan ya hana a gane su lal ghalas ba wai duhun dare zai hana a gane su ba to shi ma dai ibnu hajar ya ƙara ainihin wato dauraya akan wannan magana ya dai tafi akan wancan ma'ana da muka ambata na cewa abin da ake nufi a tsabar duhun da ake ciki sauran duhun dare da ya rage ba a iya bambance tsakanin ayan ɗin matan da sunayensu za a iya gane zainab daga khadija ko aisha ba saboda ainihin surarsu da ginin halittarsu bai fito ba a fili saboda sauran bakaya zulumatul layl din nan ta rufe su ina fata an fahimci wannan to a lokacin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake sallamewa daga ainihin wato daga sallah ta asubahi na'am sannan hatta kalma ta murut din can wanda muka ce jam'i ne na mirt da yi mawamimun kasara shine kisa'un mu'allam min khazzin aw sufin aw ghairi zalika kamar da ibnu hajar ya faɗa sai ce wakila wasu malamai ma suka ce la yusamma mirtan illa idza kana akhdara ba a kiran shi mirtu sai in ya kasance kore ne tsanwa shine akhdar ko sai in ya kasance tsanwan launi ne sannan a kira shi akhdar yace wala wala yalbisuha illa nisa mata ne kawai suke sanyawa duk da shi ma akwai malaman da suka tafi akan han maza suna iya ainihin wato cewa wannan hadisi alhafiz ya ce wa fil hadisi istihbab almubadarati bi salati subhi a cikin wannan hadisi za mu fahimci mustahabbancin gaggauta sallar asuba fi awwalil waqti wa jawazu khurujin nisa'i ila almasajid li shuhudi salati fil layl kuma ya halatta mata su fita domin yin sallah a masallatai koda da daddare ne tunda kaga lokacin galas ai akwai sauran duhun dare sannan wa jawazu yace wa yu'khadhu minhu jawazuhu fi an-nahari min babi aula kinan fitar su sallar rana ta azhar ko la'asar ko maghriba musamman azhar da la'asar shi ma ya fi cancanta tunda har za su iya fitowa ma asubai sai ce li anna al-layla madhannatu ribati aktharu min an-nahari domin dare shi yafi aka fi tsammanin mace za ta iya cutuwa ko a cutar da ita fiye da ainihin wato inda rana ne sai cewa mahallu zalika idza lam yukhsha alayhinna aw bihinna fitna mahallin halaccin fitar su shine in ba a ji tsoron wata fitina daga gare su ko a kansu ba mana in ba za su iya fitinantar wani ko wani ya fitine su ba wannan ya halatta su fita amma in ya zama ba kamammun mata bane su zauna gidansu su yi sallah kuma asali sallan mace a gidanta shi yafi alkhairi in ba sallar idi ko kuma sallah ta ainihin wato tarawihi ba ko qiyamul layl wannan shine an fi so ta yi cikin jam'i tare da masallata amma salloli na farilla mace ta yi sallah cikin ɗakin ta annabi ya ce ya fi ta yi sallah a masallacin shi ba ma masallacin mu na kuba ba ina fata an fahimci wannan yace al-hafiz yace wastadalla ba'dhum ala jawazi salati al-mar'ati mustamirata al-anfi wal fami wannan hadisi wasu malamai sun yi hujja da shi akan cewa ya halatta mace ta yi sallah ko da hancin tana rufe da bakinta inda mutalaffi'atin bi murutihinna mun ji daga cikin fassarorin da aka yi cewa at-talaffu' la yakunu illa bi taghtiyati al-wajh aw bi taghtiyati ar-ra's amma iyad al-qadi iyad kenan rahimahullah yayi wato ta'aqibin wannan magana bi annaha innama akhbarat an hay'atil insirafi yace aina na Aisha ta bada labarin hai amma ta ne in za su koma gida ba wai suna cikin sallar ba don ba mamaki in za su yi sallah suna fidda gilafin nasu amma in suka yi sallah sai su maida gilafin su su rufe ainihin wato fuskar su wallahu ta'ala a'lam fathul bari juz'i na biyu safaha ta 83 zuwa 84 al-imam an-nawawi da ya kawo waɗannan hadisai da wasu hadisai da suke akan wannan babi a cikin sayo muslim sai ce wa ainihin wato wa fi hadhihi al-ahadith istihbab at-tabkir bis-subh kusan kamar abin da ibnu hajar ya fada yace wa huwa mazhabu malik wa shafi'i wa ahmad wa jumhur malik da shafi'i da ahmad da jumhurun malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne sallar asubahi ayi ta ainihin wato a da wuri da zaran alfijir ya fito ba tare da bata lokaci ba cewa kala abu hanifa ta al'isfaru afdalu amma abu hanifa ya ce a bar ta haske haske ya ɗanyi shi ya fi za mu zo mu tattauna matsala cewa fiya jawazu huduri annisa'i aljama'ata fil masjidi wa huwa idza lam yukhsha fitnatun alayhinna aw bihinna to ainihin wato cewa shi wa kana yansarifu حين يعرف بعضنا وجه بعض جدا wannan yana cikin karatun ba da haka zamu karanta hadisi na hadisai biyun nan na gaba insha Allah sai mu hadi bayanin su na'am
المغرب إذا وجبت وإن شاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عسلا وإذا رآهم أبطأوا أسرا والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلب
نعم وعن أبي بن هاز إياه بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بكر بن الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تتحاب الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى ركبه في أقصى المدينة والشمس حية ويأتيكما قالت المغرب وكان وكان يستحب استحب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الموت جليسه ويقرأ من ستين إلى مئة إلى المئة نعم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما شي- كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهادرة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنت ينا سلر أصباء لوكة درانا كيد زافي آه، سلر أزهر لوكة درانا تكيد أينهم واتو زافي آه، والعصر كما ينا ينسل الأسر والشمس نقية لوكة رانا تنادى هسكي wato sufura din nan bai shiga cikinta ba wal maghriba idza wajabat yakan yi sallar maghriba in rana ta fadi wal isha'a ahyanan wa ahyanan ita kuma isha'i lokaci bayan lokaci ma'ana wani lokaci ya jinkirta lokaci ya ya gaggauta idza ra'ahu mujtama'u ajjal in yaga mutane sun hadu sai ya gaggauta ta wa idza ra'ahum abda'u akhar in yaga mutane sun yi jinkiri sai ya jinkirta ta والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس الصباح النبي يكن يتتكين سورا دهن دري وتلوك تندكو دكو أسأل رواية والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس عند عند يشكر شيني واتو محمد ابن عمرو بن الحسن بن علي وعند بيان شياغا باتا محمد ابن عمرو بن الحسن ibnu ali wanda shine ya ruwaito daga jabir yace qadima al-hajjaj hajjaj ma'ana hajjaj ibn yusuf al-thaqafi yazo ma'ana garin madina shekarar da wato ainihin abdul malik ibn marwan ya kwaci garin makka ta dawo tsakanin ta dawo hauza ta marwaniyuna yace da hajjaj yazo sai muka tambayi jabir dan abdullahi radiyallahu anhu akan sallah ya sau da shi hajjaj yana jinkirta sallah kwarai haka da suka tambaye shi sai ainihin wato ya gaya musu wannan hadithi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a bukhari 565 daga muhammad bin amr ya ce sa'alna jabir ibn abdullah an salatin nabi sallallahu alaihi wasallam فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا أكثر الناس إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس مسلم يافد شيء ريشد أربعين دشدة يتي لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله والعني سيء أنبتات في إسناد سيكا والعشاء أحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر sannan wannan kenan hadisi na hamsin da uku kenan ko to sai hadisi na hamsin da hudu shine hadisin abu barzat al-aslami daga abul minhal sayyar ibnu salama sayyar ibnu salamata ar-rayahi kenan al-basri wanda ya rasu 129 ibnu ma'in da nasa'i da ibnu sa'ad da ibnu hibbana da al-hafiz ibnu hajar da ainihin wato العجلي دكس والثقاشي أبو حاتم الرازي يتي صدوق صالح الحديث yana cikin wato ainihin tabi'ai to shi abu alminhal sayyar ibn salama ya ce ya shiga dakhaltu ana wa abi ala abi barzat al-aslami mun shiga gurin abu barzat al-aslami da ni da mahaifina shi salama ta salamatar rayahi abu barzat al-aslami abu barzat al-aslami shine wato ainihin nabla ibn ubaidi nabla ibn ubaidi ibn amir ibn abid wasu suka ce nabla ibn amrin wasu ka ce nabla ibnu abdullah akwai sabani kan sunan mahaifin shi amma dai shi sunan shi nabla abu barzal khuzai al-aslami al-madani al-basri ana cewa shine wanda ya kashe ibnu khatal wanda annabi sallallahu ya ce aina ma wajadtumuhu faqtuluhu walau ra'aytumuhu muta'alliqan bi astar al-ka'ba haka ko aka aka ce ma annabi sallama ibnu khatal muta'alliqun bi astar al-ka'ba nabi ya ce uqtuluhu to aka ce abu barza al-aslami shine ya kashe shi radiyallahu an abi barza yake cewa na shiga wato ainihin yake cewa faqala lahu abi sai babana ya ce ma abu barza kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktuba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallatar sallar farilla faqala sai yace kaga nan ba yana nufin kaifiyar yanda ake sallah ba yana nufin lokacin sallah sau da ya gane ga irin tambayar da suke nufi shi yasa sai ya ce kana yusalli al-hajira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar azhar allati tad'unaha al-ula wadda kuke kiranta sallah ta farko suna kiranta sallah ta farko saboda ita ce sallah ta farko a yini da azhar ake farawa a tafi la'asar maghriba isha'i asubai taka ko a lissafi na jero salloli a haka zaka ga alqur'ani yana bayani أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أكنا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذاك أكم فارد آذر وسكتي أنا كرنت الأولى سبود لوكة ملائكة جبريل يسوك صبيحة المعراج ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ake salloli to ya fara da sallah ce ta azhar ina fata an gane wannan to dan haka shi yasa suke mutanen Madina suke kiranta al'ula to yana yin sallar azhar wadda kuke kiranta al'ula hina tadhhat tadhhadu shamsu lokacin da rana take gotawa daga tsakiya ma'ana lokacin da take yin zawali kaga hiniya a nan gurin yana fa'idantar da mubadara gaggauta yin sallar Allahumma sai dai in zafin rana ya yi tsanani kuma wasu hadisai sun yi umarni da a yi ibradi a ɗan sanyaya idan zafin rana ya yi tsanani annabi ya ce li anna shiddatal harri min faihi jahannam Allah ta'ala ya tsare mu wa yusalli al'asra kuma annabi yana yin sallar la'asar thumma yarji'u ahaduna ila ila rahli sannan ɗayan mu ya koma masaukin shi gidan shi kenan fi aqsal madina a unguwa mafi nisa cikin garin madina washamsu hayya amma kuma har ya je ya dawo a wata riwaya ya je unguwarsu ya dawo garin madina rana tana nan ba ta faɗi ba hayya yani tana nan da sauran zafinta tana nan da ainihin haskenta ina fata an fahimci wannan har mutum ya je ya dawo rana ainihin wato a bata ainihin wato faɗi ba kaga wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana gaggauta yin sallah ta ainihin la'asar wanda cewa aqsal madina akwai hadisin Anas dan Malik cikin Bukhari da yace har mutum ya tafi awali awalil madina wanda awali shi kuma kusan mita hudu ne tsakanin shi da ƙwaryar madina kaga mita hudu ya kai kusan kilomita biyar mutum yayi tafiyar kilomita hudu ma akalla a wata riwaya har ya dawo kuma magariba bata yi ba kenan ana yin la'asar din nan a farkon lokacinta ina fata an fahimci wannan wa nasitu ma qala fil maghrib ce na manta abin da ya faɗa a maghriba to ai dadin karatu da yawa kenan ai mun ji hadisin Jabir wal maghriba idza wajabat ko kaga sai mu hada wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al isha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana so ya jinkirta sallar isha asalin riwaya cikin bukhari babu min dinna wa kana yastahibbu an yu'akhkhira al isha annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya jinkirta sallar isha'i allati tad'unaha al'atama wadda kuke kiranta al'atama al'atama ma'ana sallar da ake cikin duhu domin akan ce atamatul layl hadha al-layl mu'tim yani muzlim an gane ko duhu kenan to asalin al'atama mutanen madina wato mutanen gefen madina a arab su suke kiran isha'i da al'atama har wani hadisin ma ya zo a cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaghlibannakum al-a'rab an ismi salatikum ala innaha al-isha kada larabawa na kauye su rinjaye ku akan sunan sallar ku wadda take sunan ta sallar isha amma su suna kiranta al'atama ce abin da ya sa li'annahum yu'timuna bil ibli suna ba sa yin sallar da wuri sai can dare yayi duhu saboda sun shagaltu da kula da raƙuma raƙuma sun dawo daga kiwo za a tatsi nono za a ɗaure su za a yi mawa wasu sakiya za a yi ma wasu shaida za a ba wasu magani har dare yayi duhu ba su yi sallar ba shi yasa sai suke kiranta al'atama amma kuma ya zo a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ambace ta العتمة حديث أبو هريرة لو يعلمون ما في العتمة وال وال والصبح والصبح والفجر لأتوهما ولو حبوا كما ما في العتمة أنا نفن صلى العشاء جدا كما أوانتا حديثا na ainihin muslim ka kamar akwai inkari da zargin faɗi to malamai sai suka haɗa sai su ce a ambace ta da isha'i shi yafi in ambace ta da al'atama ba a yi laifi ba amma wannan shi ake kira khilaful aula ina fata an gane khilaful aulani saboda haka wa yana yin sallar isha'in da kuke kiranta al'atuma yakan so ya jinkirta ta wato mun ji a hadisin jabir in ya jinkirta wannan da alaka da haduwan mutane ko rashin haduwarsu in san hadu da wuri sai ya yi ta da wuri in kuma ba su hadu da wuri ba sai ya jinkirta ta har mutane su taru ina fata an gane kuma wani hadisin ya nuna saboda rashin mashakka ne ke sa a yi ta da wuri amma asali a jinkirta ta shi yafi hadisin Anas dan Malik ina ga ko Abdullah bin Abbas wanda sayyidina Umar akai ta jiran annabi ya fito a lokacin farkon musulunci ne mutane musulman ba su ma da yawa sosai shuru shuru shuru can sai da manzon sai da sayyidina Umar ya dan leka yana as-sala as-sala raqada an-nisa'u was-subyan ya rasulullah a fito ai sallah mata sun fara bacci da kananan yara annabi ya fito ya ce ba dan kar in kuntata mu al'umma ta ba da wannan lokacin zan mai da lokacin sallar isha'i nan idan babu wata mashakka babu wata darura a jinkirta ta shi yafi amma akwai darura to mura'atun lil maslaha sai a yi ta a farkon lokaci ko wani abu makamancin haka wa kana yakrahu an-nawma qablaha nabi ya kasance yana kyamar yin bacci kafin sallar isha wal haditha ba'daha da fira bayan sallar isha wa kana yanfatilu min salatil ghada annabi ya kasance yana sallamewa daga sallar safiya ana kiranta salatul ghada ana kiranta salatul subh ana kiranta salatul fajr mafhum hina ya'rifu ar-rajul jalisa lokacin da mutum daga cikin mu yana iya gane abokin zaman shi wa yaqra'u bis 60 ila al-mi'a kuma a karatun sallar asuba yakan karanta aya 60 zuwa aya 100 wata riwaya yayi shakka a cikin raka'o'i biyun ne yake aya 60 ko 100 ko kuma wato ainihin raka'a guda ne to can da yace wa nasitu ma qala fil maghrib wanda ya manta din ba Abu Barzat al-Aslami bane ba sahabin ne ya manta ba Sayyar ibn Salama wanda ya ruwaito daga gare shi shine wanda ya manta din kamar yanda riwaya ta Ahmad ta ainihin wato tabbatar to cewar shi anan wa kana yansarifu ko ko yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisa a wata riwayar wa kana yansarifu hina ya'rifu ba'duna wajha ba'd da wasu ruwayoyi mabambantan haka musamman makamantan haka musamman cikin muslim hadisin wato ainihin kamar yadda dazu muka ainihin fara bayani al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan lafazi da muka karanta 547 sannan wato ya ƙara fitar da ainihin wato wannan hadisi حديث نتري بيرد أربعين دقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم آه يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه سيفارد أصبايد دايم ملوكة يناغاني أبو كن زمن شو يقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة إلى أقصى المدينة ثم يرجع رجع والشمس حية إذا ورانا تنادم بتفادب ونسيت ما قال في المغرب سيت ولا يبالي بتأخير العشاء بيتك داموا بدا جنكر تسلى العشاء ما أنا بيتك إن تدولي إلى ثلث الليل ونلوكة هزوا قيبس أكن درين فرقو ثم قال إلى شطر الليل يتك هرزوا ما دي رب دري دلوكة تنتني معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان al'ambari kenan ya ce shu'uba ya ce laƙituhu marratan na haɗu da shi ya ani abal min hal faƙala sai ya ce au sulusin lail sai ko kuma zuwa ɗaya bisa ukun dare wato shi ya fi kenan akan shakur din ya ɗan yi mantuwa cikin sinadin ya ce fasa'alnahu an waqti salawat na'am au sulusin lail bukhari ya fitar da shi 771 a riwayar sai ya ce fasa'alnahu an waqti salawat muka tambayi abubar zatal aslami dangane da lokutan sallah فقال سيتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة تنجي داو زوا ما في نيسان غري مدينة والشمس عينهم وتوحية رانا تنا نمبة تفادبة ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويسلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسا وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة رواية مسلم تريشد دا أربعين دا بكوي دا يتي سمعت أبي يسأل أبا زرعة عمن صلى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت anta sami'tahu babana ke tambaya sai na ce majabir kafin ya fara bayani wai shin da gaske ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka qala ka annama asma'uka sa'a kamar yanda nake jin abin da kake faɗa yanzu kuwa qala sai ya ce kana la yubali ba'd ta'khiri ha baya ainihin wato damuwa da jinkirta sallah ya'ni al-isha إلى نصف الليل هزوا رب دري ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها بايا سنين بتشي كافنتا وما بايا سنين فير باينتا شعبا يتي ثم لقيته بعد سننسينا هدود أبو المنهال فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر يتي مغربا بنسان ونلوكتي يا أنبتا بكينان يا منتا ثم لقيته فسألته فقال وكان يصلي الصبح يا كسنتينا سلر أسباء فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف إن دي متن يا سم متن ديا ويغا فيعرفه سيغانيش وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة وإذا مكالورا ده حديثنا عائشة رضي الله عنها da kuma hadisin abu barza hadisin na aisha ta ce akan sallame sallar mamata ba a gane su saboda sauran duhun dare abu hadisin abu barza aslami shi kuma ya nuna cewa mutum yakan iya gane wanda yake zaune a kusa da shi al'imamun nawawi rahmatullahi ta'ala alai ya ce duk kusan ma'anar ɗaya ne abu ɗaya dai babu cin karo a tsakani ya ce abinda ake nufi mutum yakan juya annabi yakan sallame daga sallar asuba fi awwali ma yumkinu an ya'rifu an ya'rifa ba'duna wajha man ya'rifuhu a lokacin da zai iya yiwuwa mutum in ya ga fuskan mutum in ya san shi ya gane shi ma'a annahu yaqra'u bis 60 ila al mi'ati qira'atan murattala duk da kasancewar annabi yana karanta aya 60 zuwa aya 100 kuma karatun da yake a jerance a tartibance yake yi ba hadir yake yi ba to kaga kenan dole ya zama da wuri ne ya fara mi ya fara ainihin wato sallah so da lokacin da za a dauka sai ce wa hadha zahirun fi shiddati tabkiri wannan ya fito karara yana nuna cewa annabi yakan yi sallar asubahin nan da wurwuri walaysa fi hadha mukhalafatan ko mukhalafatu li qawlihi fi nisa ma ma yu'rafna min al-ghalasi yace wannan bai saba ma abinda nana Aisha ta ambata na cewa ba a gane matan nan saboda duku-duku ba li'anna hadha ikhbarun an riwaya an ar-ru'yati jalisihi wa dhaka ikhbarun an ru'yati an-nisa'i min bu'din yace wannan yana bada labarin ganin wanda yake kusa da shi dan uwan shi namiji ne da suka yi sahu tare ita ko waccan mace ce can baya suke sun juya ma sun tafi kaga me nesa suke kuma mutalaffi'at ka gane su zai yi wahala akan wanda yake dan uwanka ne kuma shi ba rufa fuska yake ba kuma sannan yana kusa da kai namiji ne sannan kuma shi za ka iya mai kallon ƙurulla ya mace ba za ka iya sakin inda da sauran tsoron allanka ka buɗe ka saki jiki ka ƙura mata ido har ka gane wace ce ba cikin sauran duhun dare da haka kenan babu wani cin karo a tsakanin hadisan guda biyu ina fata an fahimci wannan duk da kasancewar an samu daga cikin ainihin malamai wanda suka yi da'awa ta samun cin karo tsakanin hadisan guda biyu kamar yadda alhafiz ibn hajar rahmatullahi ta'ala alai ya ainihin wato hakaito ya hakaito haka cewa akwai daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa akwai cin karo a tsakani kuma ya kore wannan magana kamar yadda wato ainihin al'imamun nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi kafin shi ya ainihin kore samuwa ta ainihin cin karo wanda ya iddi'a'in cin karo shine ibnu zain ibn al-munir zain ibn al-munir da yake da'awar cin karo a tsakanin hadisin abu barza da hadisin na na aisha radiyallahu anhu wa anha wa ardaha to shine ibnu hajar yace wa tu'qiba bi anna al-farqa bainahuma zahir bambanci tsakani a fili yake wa huwa anna haditha abi barzata muta'alliqun bi ma'rifati man huwa musfirun jalisun yana da alaka da wanda yake fuskar shi a buɗe take yana zaune ila jambil musalli yana gefen wanda yake sallah fa huwa mumkin kaga zai yiwu ka gane ko wane ne wa hadithu aishata muta'alliqun biman huwa mutalaffifun yana da alaka da wanda yake jikin shi a rufe su mata kenan ma'a annahu ala bu'din kuma nesa yake fa huwa ba'idun daka a ce a hada su wannan yana yan nesa yake a wannan a cikin fatul bari juz'i na biyu safata wato ainihin arba'in da ɗaya abu hanifa da ainihin mabiyan shi musamman abu yusuf alqadi da muhammad bin hassan shaibani sahiba abi hanifa da mabiyan mazhabar shi da sufyanu thauri sun tafi akan cewa al-isfar shi yafi akan wato ainihin at-taghlis yayin da jumhurin malamai malikiya shafi'iyya hanabila sun tafi akan cewa at-taghlisu aula kuma shine abin da aka ruwaito daga khulafa in banda sayyiduna ali da wata riwaya ta kawo cewa yana yin isfari amma dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mafiya yawa da kuma abin da jumhurin malamai suka tafi akai shine sallar asuba a yi ta tun cikin duhun dare mana in dai an tabbatar alfijir ya fito ina fata an gane da aka a yi ta a farkon lokacin ta shi ya fi hadisin na na aisha da hadisin abu barza duka suna ainihin wato tabbatar da haka amma su abu hanifa sun yi hujja da wani hadisi na rafi' bin khadij rafi' bin khadij yake cewa wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr ku ainihin wato a yi sallar asubahi lokacin isfar lokacin da gari yayi haske domin hakan shi ya fi girmama ladar wannan shi ne zahirin ma'anar hadisi amma kuma hadisi ne na abu dawud da wanda sahihun ne li ghairihi amma ibnu hibban a cikin riwayar shi yayi ƙarin bayani sai ya fassara hadisin da cewa arada annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi asfiru fil layali al muqmira yana nufin a darare masu haske hasken taura hasken taurari da wata daren da ya zama cikin dararen hasken farin wata to a sallar asuba mutum sai yayi taka tsantsan dan bai yi wasa ba zai yi ta alfijir bai fito ba sai ya ga haske ya dauka hasken alfijir ne bai san haske ne na wata ba sai yace wato ainihin a wa'annan darare na almukmira la yatabayyanu fiha wuduhu tulu'il fajr wanda hasken fitowar alfijir baya bayyana sosai a ciki saboda kar mutum yayi sallar alhalin asuba ba ta yi ba yayi ta lokacin da a isfaru tulu'il fajr lokacin da tabbatuwan hasken alfijir ya tabbata ba wai al-isfaru bi salatil fajr ba ana nufin al-isfar bi tulu'i wato ainihin alfajir wanda wannan bayani ya zo cikin sahih na ainihin wato ibn hibban juz'i na hudu safa ta 359 wanda wannan shine abin da yake ya fi ƙarfi musamman al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad suna fassara isfari da ta haƙuƙo tulu'il fajiri ka samu tabbacin cewa alfijir ya fito da aka a sallar asuba a yi ta a farkon lokaci shine abin da ya fi to ɗan abin da za mu iya wato ainihin ɗan ƙarawa a kai hadisan ya sun mana bayani akan kusan lokutan sallah ga baki ɗaya lokacin azahar mun ji cewa shi ma a yi shi a farkon lokaci shi ya fi so da cewar shi hina ta zahadu shams hiniya tana nuna fauriya lokacin da rana ta gota daga tsakiya lokacin zawali a yi sallar azhar muka ce sai dai in halin zafin rana ya yi tsanani to a lokacin sai a ɗan sanyaya ko wanda yake matafiyi zai yi jam'i na ta'akhiri sai ya haɗa tsakanin azahar da la'asar in ta kama shi yana kan halin tafiya amma azhar ta kama shi kafin ya fara balaguro ko sanda zai fara balaguro ya hada azhar da la'asar sai ya jam'u ta taqdim ina fata an gane wannan la'asar ayyuka a farkon lokaci shi yafi saboda ainihin wato hadisin ya ce wa shamsa naqiya ko yakan yi la'asar lokacin da rana take tar ba ta da isfari ba isfirar bai shiga cikin ta ba sa'annan akwai hadisi na wato ainihin hadisi da ya tabbata shi ma a cikin sayul bukhari da hadisin rafi' bin khadij cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi sallar asuba ya kare ya ce har mu yanka raƙumi mu kasa naman shi gida goma mu dafa shi ya dahu mu ci ba rana ba ta fado ba kaga yana nuna akwai tazara sosai kenan a yi sallar da asar din nan a farkon lokacinta ita ma sallar maghriba a yi ta a farkon lokaci shi ya fi ya ma tabbata a cikin sunan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce mutane ba za su bushe cikin alkhairi ba in dai ba su jinkirta sallar maghriba har lokacin da taurari suke haɗewa su dunkule guri ɗaya ba su shiga cikin junan su sa'annan maghriba a yi ta a farkon lokaci shi ya fi saboda wani hadisin shi ma da ke cikin musulun na ga hadisin rafi' bin khadijin ne shi ma ya ce mun kasance mukan yi sallar maghriba lokacin da muke sallamewa ɗayanmu yana hango gurin da kibiyar shi za ta faɗi in ya harba ta kaga kenan kuma ba tare da akwai fitulu ba a lokacin kenan da sauran haske suke ainihin fita daga sallah ta maghriba kenan ita ma a jinkirta ta shi ya fi duk da malikiya sun tafi akan cewa maghriba lokaci ɗaya gare ta ba ta da wani lokaci na biyu to amma zance mafi inganci lokaci biyu gare ta sai dai na biyun ne a takure yake ba shi da tsawo sosai ba shi da wato ainihin tsawo sosai wanda wata ran ma zo mu yi bayani kan haka la'alla a karatu na gaba insha Allah sannan isha'i mun ji cewa a jinkirta ta shi ya fi sai dai in ababun darura in ababun darura na mutane sun haɗu suna so a yi sallah suna da uzururruka ko akwai uzururruka wanda suka gitto kila matafiya ke sallah masallacin ko masallacin bakin kasuwa ne sai mutum ya kula da haka limami sai ya zama faƙi ka kalli yanayin inda masallacin yake zarfi na makani da zarfi na zamani shi zai taimake ka gurin iya yin sallar ka bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takaita sallah kullum ba shine sunna ba jan sallah kullum ba shine sunna ba kallon maslaha shine sunna ina fata an fahimci wannan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace can da yace wa shamsu hayya rana hayya take ma'ana abinda ake nufi wato ainihin bai za a naƙiyya ka wanda ibn hajar ya ambata azain ibn al-munir ya ce al-muradu bi hayatiha quwwatu athariha wa athari hararatiha wa launiha wa shi'a'i launan wa shi'a'an hararatan wa launan wa shi'a'an wa inaratan wanda ake nufi da rayuwar rana cewa shamsu hayya ma'ana tana nan da wato ainihin tasirin ta gurin zafinta tana da zafi har yanzu sannan launinta yana nan a ja da yi wato masara ba sannan shi'a ɗinta tartsatsinta ma'ana ba za ka iya haɗa ido da ita ba sosai a lokacin sannan kuma wato ainihin inara tana haskakawa duhu bai shiga ba duka shine ma'anar washan su hayya hake nan akwai dai sauran lokacin la'asar ɗin yake nufi Allah ta'ala ya samu dace to akwai bayanai masu tsawo amma duba da lokaci za mu haƙura haka insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu wa arda